لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا لهدي biyar ga watan rabiul awwal shekara ta 1444 rabi'u sani kai wacce ta yi daidai da 30 ga watan oktoba shekara ta 2022 za mu ci gaba da karatun littafin mabahis fi ulumil qur'an na marigayi manna al-kattan Allah ya masa rahama gabar da za mu tashi yau a kanta ita ce maganganu a kan wahayi abu na farko shine yiwuwar wahayi da kuma afkuwarsa sannan ma'anar wahayi sai kuma yadda Allah yake wahayinsa ga mala'iku sannan yadda Allah yake wahayi ga manzanninsa sannan yadda mala'ikan yake kawo wahayin zuwa ga manzanni sai kuma martani akan shibuhohin da masu rudu suke kawa dangane da wahayi mala ya ce alwahayu wahayi imkaniyatul wahayi wa hukuku yiwuwar wahayi da kuma afkuwar wahayin faruwarsa wato anan za a tabbatar da cewa akwai wahayi kuma abu ne da ma an yi shi ya faru ba wai abu ne da kawai ake hasashe za ta iya yiwa a yi ko ba a'a ya zama reality an yi ba ɗaya ba biyu ba wala ya ce izaharatul hayatul ilmiya yanzu rayuwa ta ilimi ta bunƙasa وبددت أشعتها كل ريبة كانت تصاور الناس إلى أحد قريب فيما وراء المادة من روح sannan kuma tartsatsin hasken ilimi ya watsa ya tarwatsa duk wani shakku da kokonto da yake afkawa mutane a kwana-kwanan nan kimawara almada dangane da abin da yake ya haura abin da ɗan adam yake ji ko yake gani shine wara almada mai ruhin na yadda rai yake da fahimtarsa da abin nan wato bincike na ilimi zamani da ya zo yanzu ya kawar da kokwanto da yawa da da ake da shi ko rashin sani da ake da shi dangane da abin da ɗan adam baya gani wanda da wasu suke cewa duk ƙarya ne to amma yanzu bincike-bincike da ƙirƙire-ƙirƙiren zamani yana kusanto da fahimtar waɗannan abubuwa misali kamar yadda zai mana bayani idan aka ce da aka ce wahayi akwai masu ƙaryata cewa ba yadda za a yi wani ya rinka wani magana daga nesa kuma baya ganinsa amma kuma yana jin maganar da yake faɗa ma ganin kawai duk ƙarya ne ko wani daga sama ko wani waye to kaga sai aka zo aka ƙirƙiri tarho wayoyi ne kawai za a jona tun na farko da daga nan zuwa Legas sai a yi ta jan waya sai ta tafi a can to haka za a yi magana ta shiga ta wayar ta fito ta tarhon shi ma wancan ya yi in wannan ya yi sai ya yi shiru ta je ya ji sannan ya ba da amsa ya yi shiru shi ma ya ji mai zai amsa masa har aka zo kuma wannan wacce ta yanzu da ake amfani da ita babu ma wata waya ba wani abu kawai lambobi za ka danna mutum yana bangon duniya ƙarshen bangon duniya kai ma kana ƙarshen bangon duniya sai ku yi magana ka ji shi ya ji ka sai aka kai gama ana yin abu yanzu a ko'ina a duniya za a iya haskawa ko'ina a duniya ana gani ba ji ba ana ma gani ana ji daidai da yadda wanda yake can yake gani yake ji kai ma a akwatin talabijin ko a waya kamar sai ka rinka gani ga abin da ake yi to kaga wannan duk abu ne da ɗan adam ya kirkira to ina ga kuma aka ce Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko wani mala'ika wani rai ne ko wani wata halitta ce da shi kaɗai san yaya take wannan halittar ya zo da wani saƙo da wata magana da wani abu zuwa ga wani zaɓaɓɓen bawa wanda kuma shi kaɗai ne zai ga mala'ikan shi kaɗai zai ji maganar da yake faɗa kamar bidiyon call ne waye kaga to saboda haka kaga ashe ba wani abu ne in mutum ya san ga yanda wannan yake ashe ba abu ne da ba zai yiwu ba kamar masu cewa isra'i karya ne ya za a ce an je sama ina oxygen ina waye ina waye to sai ga kuma wasu bil'adama suna yin tafiya su je saman 'yan sama jannati ko sai su ce sun je duniyar wata sun je duniyar mercury sun je duniyar wacece sun je waye kuma sun ƙetare inda oxygen ɗin take sun tafi da bututun oxygen sun yi waye sun yi waye sun yi waye to ashe idan wani wanda yake kafiri wanda bai ma yarda da allah ba in zai iya yin wannan to ya ga kuma shi allah ya yi wa kuma wanda yake ya yarda da shi kuma bawansa managarci babban bawansa a ce ba zai iya ɗaukarsa ya kai shi gaban ita duniyar watan kowa ne ne ba to mana dai waɗannan ƙere-ƙere na ilimi suna ƙara kusanto da fahimtar mutane ga abubuwa na gaibu waɗanda allah ya umarni a imani da su wanda da kafirai da masu cewa su sai sun ga keke da keke sannan za su yadda wanda da suke karyata to yanzu karyatawa ta zama ƙauyanci karyatawa ta zama gidadanci ta zama jahilci wa amanal ilmul maddi ilimi wanda yake na yadda da kawai abin da ake gani to yanzu shi kansa irin wannan ilimin allazi wada'a jullal ka'inati tahta tajriba wanda ya sanya mafi yawancin duk abubuwa a ƙarƙashin gwaji wal ikhtibar da jarrabawa komai sai a ce sai an je laboratory sai an yi experiment sai an yi research sai an waye to wannan ilimin a yanzu ya yadda cewa bi annahu naka alaman gaibiyan akwai wata duniya da ba a ganinta wara a hazal alam almashahad bayan wannan duniyar da ake gani tabbas yanzu ilimi na kimiyya da bincike-bincike ya tabbatar akwai fa wasu abubuwa da ɗan adam baya ganinsu wanda kuma suke ta gudanar da wasu abubuwa a wannan duniyar tamu to marasa imani sai su ce ko natural phenomenons ne ko menene ko menene amma mai imani sai ce imana ai Allah ya faɗe su akwai mala'iku akwai aljanu akwai kuma halittun da shi kaɗai ba kansa sani sannan kuma akwai kiyama da za ta faru nan gaba wa aksarul muhtara'atul hadisa da mafi yawancin abubuwan da aka kera aka kirkira na zamani allati akhazat bi albabin nasi wannan alamar gaibi kuma sun yi iman da cewa wannan duniyar da ba a ganinta a dak ita tafi siriranta wa amak tafi zurfi min alamin shahada daga wannan duniyar da ake gani wa aksarul muhtara'atil alhadisa kuma mafi yawancin abubuwan da aka kaga na zamani allati akhazat bi albabin nasi waɗanda suka kiɗima ko suka yi riko da tunanin mutane da ƙwaƙwalansu ta hajjibu wara a haza sitir hafi suna shamaki ta hajjibu wara a ha haza sirril hafi wannan ɓoyen sirri shine yake shamaki a bayansu allazi ajazal ilmu an idraki kunhihi wanda shi kuma ilimin nan ya kasa fahimtar haƙiƙaninsa wa illa haza asarahu duk da dai ilimin yana iya hararo gurabansa wa mazahiruhu da alamominsa wa ƙarraba haza bu'udal mashaqqa to wannan ya kusanto da nisa da tazarar da take bu'udal shukka nisan tafiyar da take baina tanakkur lil adiyan tsakanin inkarin addinai wal imani biha da kuma imani da su wato wayannan kere-kere na zamani kawai a sa waya a sa karfe a hada wannan da wannan sai a ga kawai abu ya faru sai a ga hoto yana fitowa sai a ji magana tana fitowa sai a ga abu kaza ya zama kaza to ya ake hakan take faruwa wani sirri ne ke gudanar da wannan ita kanta kimiyyar ba ta da amsa a kan wannan sai dai kawai a ce a yi turanci in an haɗa kaza da kaza kaza za a bayan to waye yake farar da wannan abin waye yake fararwa me yasa an haɗa wani da wani ko ba zai ba da wannan ba to wannan ya sa sai ke cewa kai lallai ko ta fawa ɓoyayya da ita take sarrafa waɗannan abubuwa akwai wata ɓoyayyar fawa da ita take ba wa ɗan adam basira da tunanin ya haɗa kaza da kaza ɗin sai kuma abin ya faru sai ya zo ma ya faru fiye da yadda ya yi expecting yadda ya zato sai nan da nan abu ya fantsama ya yaɗa a duniya gaba ɗaya to wannan sai yake kusanto da tazarar da take tsakanin musun addinai da kuma yadda da addinai masu inkarin addini sai kuma suka da suna cewa kai addinin da ake cewa akwai wasu abubuwa akwai Allah akwai wuta akwai aljanna akwai mala'iku akwai waye da muke cewa ƙarya ne akwai ƙanshi ƙanshin gaskiya a cikin abu domin ku ga wasu abubuwa da suke faruwa mu kama bamu san ya ake suke faruwa ba dole akwai wata fawa ɓoyayya da take gudanar da wannan abu shi isa kuma kullum duniyar da ake ganin su sun ci gaban kullum kusantar addinin suke kullum kusantar addinin suke in rigima ta same sun abu sai kaga suna koma zuwa ga Allah suna ta zuwa suna zuwa coci suna zuwa waye wani lokacin ma har suna kiran ma musulmi suna cewa a yi addu'a za a cewa a yi addu'a ko wannan sarauniya da ta mutu a kagari sai suka yi ta yin abubuwa na addini ba su ce dukarya ne ba duk kawai a zo kawai a yi zamananci a yi turanci a yi waye abubuwa na addininsu da suka saba na gargajiya na iyaye da kakanni su gada shi suka rinkai duk inda suka fi kowa wayewa sai ka kuma suna dan matsawa suna dan matsa suna kusantar addini ko yanzu a koriya ta kudu ce ko ta wace ce da aka ce an yi turmutsutsu mutum 150 sun mutu to ai wajen wani bikin addini ne kaga kuma su irin wannan turawa ko wannan kabilu suna daga cikin wanda su ba su ma yadda da addinin ba wasu ma allah ma ba su yadda da shi ba amma yau da gobe yau da gobe sun riga sun kai makura a ilimin kimiyyar kuma dai sun ga lallai ba zai yi a ce babu Allah ba ba zai yi a ce duk addinai karya ba ne wadda aka gasha sun je suna shiga wani surkukin waje wani lungu suna ta shiga suna ta shiga an yi turmutsutsu kamar irin da turmutsun da ake da a wajen ɗawafi ko wajen jifa ga sha mutum 150 sun mutu suna ganin kuma shahada suka yi to suna kaga wani ɗan ƙaramin ɗan boko ko wani ƙaramin ɗan daɗi arna don ya zo yanzu yana cewa shi bai da daɗi ne ba to wannan abin ya zama tsohon yayi iyayen gidan nasa yanzu su kusantar addinin suke wannan misdaƙan liƙauli ta'ala gaskata ne ga faɗin Allah da ya ce sanurihim ayatina fil afaq za mu nuna musu da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a sassan duniya wa fi anfusihim har akan kansu ma za mu nuna musu ayoyinmu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ta bayyana gare su cewa shi Allah gaskiya ne sai ya bayyana gare su cewa addinin musulunci gaskiya ne za mu nuna musu ayoyi dawowa na ban mamaki akan kansu akan halittu da mahallai da suke gewaye da su za su gani akan dabbobi za su gani akan tsirrai za su gani akan halittun sama da halittun ruwa da halittun tudu da wane ne akwai wata wani taron ƙara juna ilimi da aka taɓa shiryawa a saudiya aka ɗebo ayoyi da suke magana akan fannoni daban-daban na kimiyya sai aka gayyato ƙwararrun masana na duniya kowanne ga fannin da ya ƙware a kansa wani ma har ya sami kyautar nobel prize ɗin nan da ake faɗa wajen ya ba da gudunmawa ya fi kowa sanin wannan abin a duniya to sai a ba shi ayoyin da fassararsu da hadisan da fassararsu a ce ya yi bincike abinda ayoyin nan suka faɗa ya yi daidai da bincikensu na kimiyya ko ku akwai cin karo akwai saɓani aka sa ranar da za a zo kowa zai gabatar da makala akan binciken da ya to wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo kusan a cikin kashi ɗari na waɗannan masana kashi casa'in da biyar duk sun yadda cewa alkur'ani da hadisi ya tabbatar da wannan bincike nasu kuma su sun kiɗime sun ɗimauce sun sha mamaki yadda wani balarabe a can saharar ƙasashen larabawa shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce ya gano wannan abubuwa ya faɗa a ƙwar'ani saboda gani suke annabi ne ya ƙirƙiri ƙwar'ani ya faɗa a hadisai kuma ya daidai da yadda su sai kwanan nan da kyar da jibin goshi suka gano suna ta murna su ne duk tarihin duniya su ne farko wanda suka fara gano kaza suka gano sai suka shiga wani ya riga su tun shekara dubu da ɗari nawa da suka wuce kai wasu ma a cikinsu nan take suka yi kalmar shahada suka musulunta to kaga sanu rihim ayatina kenan fil afaq a bidiyon da aka sa wannan laccoci shi kansa sunan ma taken symposium ɗin kenan sanurihim ayatina filafak to haka haka lamari yake sai suna ta kareta sai kuma allah ya nuna musu aya a kan kansu kamar yadda wani baturen faransa da ya musulunta ya yi wani littafi shi ma kan wannan bincike-binciken ne ya sa ya musulunta ƙura'an wannan torah old testament new testament ƙura'an and modern science daga baya kuma ya yi ɗan ƙaramin littafi ƙura'an and modern science wato ƙura'ani da ilimin kimiyya na zamani to shi ma duk da ya gama ya gama ya ce shi mamakin da yake za a ce wani wanda yake a cikin sahara yake kaza da kaza da kaza har ya gano wannan shi kunya ma yake ji yanzu a kira shi farfesa ko wani masani domin ga wani wanda ana ganin duk wani abu na ci gaba da wayewa da bincike babu shi a tare da su amma ga shi shi ya gano ko ya yi bayani fiye da yadda masu suka yi falbuhusun nafsiya wa ƙaulu da faɗin Allah wa ma'utiti min al'ilmi illa kalila ba a ba ku wani abu bane daga ilimi sai ɗan kaɗan abinda aka ba ku na ilimi ƙanƙani ne mai tsitsi ne falbuhusun nafsiya bincike-binciken da aka gudanar akan halayyar ɗan adam da ruhiya da suka shafi ruhi laha fi midmaril ilmi al'ana makanatu a yanzu a fagen ilimi suna da matsayinsu wa yusaniduha wa yuqarriba ila al-afhami tafawutin nasi kuma bambancin da mutane suke da su fi madarikim a wajen riskarsu wa muyulihim da karkatarsu wa gara izihim da ɗabi'o'insu wa yi sani duha shi ne yake ƙarfafa su wa yi ƙarfa ilal afham yake kusanta su zuwa ga fahimce-fahimce famin al'ukuli al'abakari alfaz malali duba mana naka nan faminal me ya ce faminal akali ko minal okol al'abakari alfaz ba famin ha ba ne bai sama famin ha ba to daga hankula hankali al'abakari irin wanda yake zaƙaƙuri asalin abkari su larabawa suna da wani tunani da suke cewa akwai wani gari da aljanu ne suke zaune a garin abkar to idan suka ga wani bil'adama fasihi haziki to sai wani a cikin aljanun ya yi abota da shi sai ya rinka kyarkyara masa kalmomi na azanci da kan gado da fasaha sai ya zo ya rinka yin waƙoƙi da ba kowane mawaƙi ne zai iya yin su ba da hikimomin da ba kowane ba ne to duk hikimar da ta gagare su ta burge su sai su ce wannan hikima irin ta abukar ce sai a ce abukari ko mutum ɗin shi kansa a kira shi abukari wato kamar daga wannan gari na aljanu ya fito shi ma kwakwalwarsa kamar irin ta aljanu ce wanda ba irinsa alfaz makaɗe ce allazi ya fita kira kulla jadidin wanda yake ƙirƙirar duk sabon abu wa min halgabi a cikinsu kuma akwai wawa allazi yas'asi alaihi idraku badihiyal umur wanda fahimtar abubuwa na sama sama ma suke wahalar da shi wa bainal manzilatayn darajat kaga tsakanin wannan martabobi matsayi guda biyu da wanda yake da kaifin basira da hazaka da basira da tsananin kan gado da kuma wanda yake daƙiƙi wanda ƙanƙanin abu ma da ƙyar yake iya gane shi to ai kaga ba za a daidaita so ba za su yi daidai ba wannan fusu kazalika haka rayukan mutane masu kyamin hassafi al-mushriq akwai tsarkakakken rai mai haske wal habis al mu'tam da kuma rai wanda yake mummuna wanda yake rufaffe mai duhu wanda babu alhairi a cikinsu waje musulmul insan jikin mutum ya tsuwiwara a huriwhan wani ruhi ne yake nannaɗe a bayansa hiya sirri hayati wanda shine sirrin rayuwarsa wai za kanal jismu tabla zarratuhu idan jiki ya kasance dukkanin ƙwayoyin halittarsa suna ƙarewa watafna suna tsufa kai watafna an sijatuhu mahaɗan halittarsa suna ƙarewa wa halayahu da ƙwayoyin halittarsa malam ya tanawal ƙistahu min algiza in dai baya samun abincin da ya dace da shi nan da nan zai yankwane ya bushe ya lalace in jiki yana da buƙatar abinci da zai sa ya girma ya yi kyau in kuma ya rasa abincin zai bushe ya lalace fajadirun bin ruhi an ya kuna lahage za'un to ashe rai shi ma ya cancanci a ce yana da wani abinci yumiddu habi taƙacin ruhiya wanda zai rinka ƙararsa da sinadari na rai wannufusu aha kai ta tafi zami mukawai mati ha domin surayukan nan su kiyaye abubuwan da suke tsaye da su wa ha da kuma kyawun ɗabi'o'insu wale su bi ba'idin alallah ba abu ne mai nisa ba ga Allah an yaktara min ibadihi nufusan ya zaɓi wasu rayuka daga cikin rayukan bayansa lahamin na ƙa'il jauhar waɗanda suke da tsarkin asali wa salamatul fitira da kubutacciyar ɗabi'a ma yi iddu halil faidil ilahi wanda zai iya tanadinsu domin karɓar baiwa daga ubangiji wal wahayi sama'i da wahayi daga sama wal ittisali bil malayil a'la su samu damar da za su iya alaƙa da jama'a mafi ɗaukaka su ne mala'iku wato ba abu ne da za a ce ba zai yi ba a wurin Allah in jiki yana da buƙatar abinci to lallai rai ma yana da buƙatar abinci to kuma ba abu ne za a ce ba zai yi wa Allah ba zai iya ba Allah ya zaɓi wasu masu tsarkakakken rai ya zamana ya ba su damar da suna da wata alaƙa tsakaninsu da tsarkakakku su ne mala'iku. liriki ilaiha bi risalatihi domin su mala'ikun su sanar da wannan annabawa dar saƙonninsu allati ta suddu hajjatal bashari wanda za su biya buƙatar ɗan adam firiki wa jidanihi wajen ɗaukakar fahimtarsa wasu mu a da kuma ɗaukakar halayensa wasu kamata nizamihi da kuma daidaituwar tsarinsa wa ha'ula'i hum rusuluhu wa an to waɗannan da Allah zai zaɓa ɗin ya ba su wannan saƙonni su ne manzanni su ne annabawa wala gara ba tafi an ya kuna hazal ittisal bil wahayi sama'i babu kuma wani abu baƙo in wannan dangantaka da alaƙa tsakanin mala'ikun da su wa'yannan manzanni ta zama ta hanyar wahayi ce ba ta hanyar koyaushe a ce suna tare kamar malami da ɗalibi ba to ina gama tsaya a nan sai mu tashi fannasu liyau mai shahiduna tanwinar maganatisi wato dai a dunkule dai abinda darasin yake koyawa kuma bayani za su nan gaba shine wahayi ilimin zamani a yanzu da bincike-binciken da ake shi kansa yana tabbatar da cewa wahayi abu ne da yake tabbatacce ba abu ne da za a ce ya saba wa hankali ba yawwa shine a takaice